أعوذ بالله سبيل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna biyu ga watan jima da la'akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana 1447 wanda ya daidai da 23 ga watan 11 na shekara 2025 miladiya ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka littafin risala risalatu abi zaidin al-qirawani littafi na fikihunmu ta mazhabar imam malik bin anas allah ya kara masa yarda yau shine darasi na 74 insha Allah a wannan littafi da muka kuma muna cikin sabon babi da muka fara shine babun fil biyu'i wa ma shakalal biyu babi da zai mana bayani akan kasuwanci a musulunci a shar'ance kasuwancin da zai samu ta goma shi da albarka a gun ubangiji shi ne kasuwancin da aka bi dokokin allah da dokokin manzon allah sallallahu alaihi wasallama shi ne babi na 34 ko kuma muna farkon babin shafi na nawa na shafi 200 ta kuwa riba shafi 200 pakistan dun kenan wancan sati mun fara ba mu yi nisa ba muna cikin bayanin malayin sai fara bayanin ta goma shi neman albarka sai fara bude babin da aya alkur'ani inda allah subhanahu wataala ke cewa ya ku bayi na halatta muku saye da sayarwa mana kasuwanci allah ya halatta kasuwanci amma Allah ya haramta mana riba shine wa halallahu albai'a wa harrama riba Allah subhanahu wataala ya halatta mana siye da sayarwa idan aka bi ta a tsari na musulunci to Allah sai ya tsanya albarka a cikin wannan dukiya a cikin wannan sana'a a cikin kasuwanci amma da zara an bukin dokar Allah wa to a saurara gani ko mun tailanta ko mun yawanta ko mun tarinta idan Allah subhanahu wataala ya wayoyota to saboda haka ba tsini babu amai babu sai ka ji ana da kaza ne yanzu kuma saboda haka a ji tsoron Allah kuma dukiyar nan duk yadda ka tara ta ta hanyar haram to kuma za ka tafi ka barta abinda iska ta kawo kuma guguwa zai tafi da shi ƙarshe ka tara ma wasu kai da shan duka da kwantikulo da diliki-diliki a cikin kabari yaya ka tara ta ta yake haram yake halal ya kaza ka tara ko ka sato kayan mutane ka tarawa 'ya'ya da mata kuma sai su tafi su barka su manta da kai ka tara musu su bashe su ci giwa ta faɗi a sha nama kai kuma can kana azabar ubangiji wa iyasu billah shi yasan ya ƴan uwa diyan da ka tara nan tafiya za ka yi ka bari gara ka gyara ma kanka lahira wani ba zai gyara maka ba yanzu an kawo zamani ƴaƴan ma ko tuna da kai an gina maka masallaci ba ba za a gina ba sai a ce me sun ya bar gina ba kai ba gina masallaci wannan kayan alheri ba ba wannan a'a bashi wanda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ce a biya bashi shine farko abin da ya kamata a biya daga cin dukiyar mutum domin bashi masifa ce saboda haka yanzu an kawo zamani wasu ƴaƴan ma ba sa biya ma iyaye su ne sanya mai biya ma kansa ba to ka gani ka tara musu banza sa'annan kuma sun ƙara maka nauyi saboda haka mu ji tsoron Allah ya ku bayan Allah mu tsaya mu yi abin da Allah ya ce wallahi shine hutu in ba haka ba kabarin nan dai sai mun je shi duk inda kai a maka a ƙara maka tsawon zamani kai tsawon shekaru a ta fi kowa ne idan ka je ramin nan har ma irin na malama shi da wai kawo gawa ta ki kabari zai taje shi ko midiyan da ta kin shi mana in mutum ya tsawon rai irin ga kai tsawon kana ce gawa ce ga dai gawa amma ta ki kabari sai an kiri kabarin shi ya sanya malam mai ta'alimi ke cewa walau ishta alfan summa alfaini ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila kabari yace da za a ƙara maka shi da za a baka shekara dubu a ƙara maka wata dubu da zama dubu biyu saboda haka dai oho in ji an ji aka yanke limita aka maka limite to an ƙare a ce ba limit to wannan shine amma in ji aka limite to an ƙare fala budda min yawmin dubun ne sai ta ƙare kuma wata dubun ta zo yanzu ta da halitta duniyar dubannai nawa ta yi ina manya-manya suke a zalman duniya waɗanda suka mallaki duniya aka ba da labarinsu a lokacin ana tsoronsu ana shayinsu in sun fito ana makarkata ina suke sai labari yau ina su adawa waɗanda allah su wanta ke ba da labarinsu don tsabar girma da allah ya ba su da ƙarfi da allah ya ba su yankhituna min aljibali biyuta dutse suke kankarewa su meda gida dutse wanda ya gagara dutse da tsawonsa shi za su kankare su sun fi karfin a tsaya a yi wani bulo wani bulo na ƙananan yakubayi ne birgi yankhituna min aljibali biyuta amma da suka taba ubangiji mi Allah ya musu da nuna musu banza ne karfin nasu waye ba su karfin Allah ce fa arsalna alaihim rihan sarsaran atiya iska kawai aka turo musu baiwa daga cikin bayan Allah ɗaya kawai iska ta ga musu walakanci duk girman ƙato ta ɗaga shi yadda kasan karmami ta kwaɗa ta ƙasa ta bubbuga ta jijjiga gul da an ƙare ka annamu a ajazin nakhalin hawiya Allah ce kawai sai ga su matattu yadda ka san iccen dabino a ce an yi iska ta taka da itatuwan dabino kaga kadiba duk tsawonsa ka gansu gimce kawai ya riga gagawa ba hal tara lahu min baqiya sun gagar duniya amma yau na suke Allah ya gama da su ina sa fir'auna wa fir'auna zil autad allazina tagaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawda azab inna rabbaka labil mirsad in mulki kake ji takaman mulki ina su turam suna takaman duki eh mulki to ba su kai fir'auna ba zil autat ma'abutin turaki yadda ka san ana turki a daure dabbobi to haka ake turakun mutane wa fir'auna zil autat allazina taghaw fil bilad Allah ce waɗanda suka yi dagawa suka gagari duniya fa aksaru fi hal fasad barna ta yawaita su kawai fasabba alaihim rabbuka sauda azab inna rabbaka labil mirsad ina labarin su in dukiya in mulki yake giyar mulki take take kwasaka kake abin da kaga dama to an yi masu mulki wanda suka fika president wanda ya fika ga kudin kuma Allah ba su kudin dukiya ta asali ta zahiri lu'ulu'u da mirjari da zinariya da sauransu kayan banza sun tara ta amma ina suke yan prime minister kake kake dana inda ba inda ba gaba to ayi prime minister da ba taba yi ba kamar sa ina hamana su su su suke datsawa fir'auna ma da ya tashi fir'auna ba shine president ba to hamana shine prime minister hannun dama me yace yace ya hamana ibni li sarhan yace hamana a gina mun dogon bene la'alli adaliu ila ilahi musa fa yace wannan musa ya dame bari mu hausa mamma dogon bene mun kashe Allah fir'aun Allah musa muka tatsiya sahama ne yadda kake waziri da taurin kai da wane ne fir'aun ba kai famana ba ina yake yau sai labarinsa in dukiya kake takama kake ji da ita to har yanzu ba a yi mai dukiya har yanzu a duniya ba a yi mai dukiya kamar shi ba ƙaruna allah ce inna ƙaruna kana min ƙaunin musa ba baka alayhi ma inna mafatihahu latanu'u bi usbatin shi dukiyar ba a iya lissafin kalkulatinsa ba ta iya lissafin kudinsa duka waɗannan kalkalai wannan a ajiye har mata wannan ba ta iya lissafin dukiyar karuna sai Allah ya ba mu buga mana misalin ya zan mu gane dukiyar sai aka ce dukiyar ma'ana taskokin dukiyar taskokin inda ake ajiye su zinariya su lo'olo da waye da sauransu mangazozin mangazozin na dukiyar Allah ce to makullansu latanu'u bi usbati makullan dukiyar su suke ma kato nauyi kati ba kato ba kato 40 zai iya dokan makullan sai kama kanka misali wai makullan dukiyar taskar ne wani kauli kato saba'in ma ba su ya doka kuma a wata lokacin makullan ba wani abu ne bai huce kirgi manyan fatu da na hada aiwaye da sauran su ne ba ma irin na karawuna ba da wannan kuna nan kuna ji da husu bilget in ko suwaye da sauransu ko kama shi ba su kama ba amma da ya ma allah garaje ya nuna a shi ma ya iya gwani ne ya ce inna ma'ututu ala ilmin min indi ina yake yau sai labarin kuma har yanzu ake Allah ya ce da shi da dukiyar gabaki daya ƙasa ta cinye suna ta tafiya to haka an yi ba irin su wata suka zo baya irin su lamaruzu duk ina suke to saboda haka yan uwa mu ji tsoron Allah mu tsaya mu bi doka da ka'ida na ubangi wallahi ko minki ko ba mu aikata ko ga mu aikata oho ba abin da muka rage Allah amma dai zamu tarda shi yana kan labir mirsad hankali kwance kama an tsawa tsumma a cikin ruwa zaka tarda ubangijinka hankali kwance kuma zaka ga abin da ka aikata kenan ka'idodi ne da dokoki ne da muka yi relay in su ya kamata mu tsaya yan kasuwa mu dukkan mu gabaki ɗaya mu tsaya mu nema albarka Allah sai Allah subhanahu wataala sun ya albarka a cikin abu to saboda haka sai Allah subhanahu wataala ce ya halatta mana saye da sayarwa amma ya haramta mana riba to wannan riba ita ce ya kamata mu sani sai wancan sati mun karan mun karanti ɗaya daga cikin kalar riba dan kawai mutane aka dauki riba da yawa mabiyanci ita suka doka riba ta jahiliya da suke yi ita ce wajen bashi ita ce makaranta ya ce wa kanar ribar jahiliya fi duyun in ma an ya kajahu wa in ma an yurba lahu fihi wata a jahiliya bangaren bashi mutum ya baka bashi saboda haka in ka zo in ma ka biya shi in ma kuma a kara maka in ka zo lokaci bai ba sai a kara maka a kara maka ana kara maka agalabiya ita aka fi sani sai ake ta wannan mai ruwa mai kudi da ruwa ne kudi da riba to wannan nau'i ɗaya daga cikin riba da Allah subhanahu wataala haramta mana in mutum yana yin wannan to ya sani fa yana cin haram kuma yana tara haram kuma zaka bar ma zuriyarka haram annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu lahamun nabata bil haram fan naru aulabi duka naman da ya tsuru da haram to wutar jahannama ita fitar dacewa da ta narka wannan abu tun kabari za a sa tsutsa da ta karkaza wannan nama da wannan gangar shiki da waya da tansa a kwana uku in ka tsoro mutum kai an baka naka ma baka ido kan shi tsutsa ta gama da shi duk me kwandon menene duk tsutsa za ta shanye kuma an kare kuma zai tar da ubangijinsa to saboda haka Allah subhanahu wataala yace mu nisanci riba to wannan nau'i ɗaya daga cikin riba riba ta wajen bashi a'a bashi ana bada shi fi sabilillahi saboda Allah Allah ne zai biya ka akan wannan bashi saboda haka kai ka taimaka wannan yana daga cikin tsari na musulunci da ya na taimakon juna to sai bangare na biyu wanda ya kamata ita ma zan mu sani yaya ribar take shiga abubuwa ne da yawa don rashin karatu mutane su to shine zan mu tashi wa minar riba fi ghairi nasi'atin bai'ul fiddati bil fidda yadan biyadin mutafadilan wa kazalika az-zahabu bil zahabi wala yajuzu fiddatan bi fiddatin wala zahabun bi zahabin illa mislan bi mislin yadan biyadin wal fiddatu bil zahabi riban illa yadan biyadin to sai mu dawo mala yace wa minar riba yanzu mun ji nau'i guda na bangaren riba shine bangaren bashi yace to kuma na daga cikin nau'i na riba wa minar riba fi ghairi nasi'ati ma'ana riba fi ghairi nasi'ati wadda ba ta shinkiri ba kenan akwai ribar nasi'a akwai ribar fadalu akwai ribar nasi'a yanzu za a fara mana ribar fadalu ɓangare biyu kenan akwai ribar fadalu riba ta fifiko akwai ribar nasi'a akwai kuma riba ta ɓangaren jinkiri dukansu kuma za a yi bayanin dalla-dalla to yanzu da farkon zai a yi mana daita ya ce wa minar riba fi gairi nasi'a yana daga cikin riba wadda kuma abin da ya jayo ta mana abin da ya kos inta ba jinkiri ba ne ba a a fifiko ne yanzu kenan za a yi mana bayani akan ribar fadalu riba ta fifiko shi ne ce bai ulfiddati bilfidda shi ne mutum ya sai da azurfa da azurfa yadan biyadin hannu da hannu amma mutafadilan amma za a yi fifiko asali asalin ma'ana ne ba ni azurfa in baka azurfa ba na azurfa yan niger in baka azurfa yan alshe ko yan saudiya ina ba ta mafita a'a wannan azurfa ce ta mali wannan kuma azurfa ce ta burkina to ba ni waccan in baka wannan ya halatta a musulunci a yi masanya ba ni kaza in ba kaza to amma mi akwai ka'ida da musulunci ya sanya dole sai a yi wannan ka'idoji da zara an kuskure to wannan abin sunan shi riba da kuma riba ta shiga to Allah ya ɗebe ma wannan abin albarka sa'annan kuma idan mutum ya yi kwanciniya akan wannan cin riba bai bari ba har ya mutu to Allah subhanahu wataala da kanshi yake cewa allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa yaqumuna illa kama taqu illa kama yaqumu allazi yatakhabbatu min shaytan min albas a ranar tashi kiyama mutum zai gane bai da wayo Allah ce duk waɗanda suke cin riba to a ran tashi kiyama ba za su tashi ba a lokacin da kowa yake tashi a firgita da ƙarfi aje inda Allah subhanahu wataala ce to su kuma za su tashi kama ya qumul ladzi taqabbatu min shara zai tashi kamar mutumin da inna ta kama shi ma nan shan inna wani polio ta ta kama shi ma'ana taqabbatu ma'ana wanda shedan ya kama shi yana lagin lagayi Allah kare mu Allah subhanahu wataala ce wannan kadan daga cikin alamar waɗanda suke cin riba a nan duniya alamomin da za a gane su a cikin alkiyama tukwa kafin kwasu tar da sakamakon Allah kare mu to shine malam sai ce bai'ul fiddati bil fidda ya halatta mu yi masanya wani kai wannan zinare irin wannan azurfa irin ta mali ce a ni kuma yana da elinshar to ba ni kilo guda in baka kilo guda ko ba ni gram kaza in baka gram kaza ya halatta amma akwai ka'ida yadan yadin ka'idan musulunci a yi hannu da hannu ina taka ga ta kilo daya ga taka kilo daya ba ni in baka ya halatta amma inda kuma bai halatta ba mutafadilan idan aka yi fifiko to aini ta azurfa ce ɗan alger kai kuma taka yan nijar ce to ba ni kilo biyu na yan nijar in baka kilo guda ta alger ko ba ni gram biyar na mali in baka gram guda ta nijar a haramun ko an yi hannu da hannu wannan fifiko da aka yi sunan shi riba musulunci ya hana ba a yin fifiko tsakanin jinsi da jinsi ina ba ta fahimta haka ma kuma haramun ne wannan haramcin duk a cikin abin da ya sha bangaren abinci kamar zai zo gaba kamar gaba insha Allah yana nan gaba duk jinsi guda duk abu da yake kala guda to ba a fifiko a gurinsa ba ka ce a an yi wani abu na indiya ne ko ɗan amurka ne a ko faransi ne wannan kuma ɗan nijar ne amma kuma ta abin sunansa ɗaya irin ɗaya to ba a fifiko a a in wannan zaka bani kaza kilo zan baka to kilo zan baka zaka bani azurfa alshe in baka ta nijar kilo ɗaya kilo ɗaya da zarar an ƙara ce a zaka bani kilo ɗaya da gram biyar ko kilo ɗaya da gram goma to riba ta shiga inda aka yaka to haram kuci ina ba ta banta na biyu kuma yadan yajin hannu da hannu da zarar ka ce a'a bari kuma a'a to yanzu shikenan na yarda zan baka kilo guda ko gram guda kai ma ka bani gram guda to amma kai gashi ni kuma bari sai na shiga gida a bari sai in dawo riba haramu a a kawo hannu da hannu domin kuɗi ba duk abin da musulunci ya tsara mana wallan akwai hikima ko ka gano ko ban gano ta ba yanzu nawa za ku kulla abu da mutum a wani to ba za a yi to mi ciniki akan kaza ko yarjejeniya akan kaza lalima lamun daɗi daɗi daɗi ce a to shi kenan wa a habawa ne kamar kaza ne ce a to inda wannan to bari ka je gida ka bani kafin a je gidan a dawo kuma shi kenan sai a shiga rikici ce a kawai wallahi babu ita ai wallahi ko kuma na je ban same ta ba karshe dai maza maza har karshe sai ka je an je wajen shari'a me ya kawo haka saboda an saba shari'a amma inda ba ni in baka ganawa ganaka an samu wannan matsalar an fice ta amma wannan jinkirin sai kawo kuma matsala sai kawo adawa da da farko soyayya kuma sai ta koma adawa ta koma kiyaye ta koma masifa to saboda haka musulunci yake a ta abin da za a yi hannu da hannu kuma daidai wa daida ba a fifiko a abu da suke da jinsi guda kala guda kowane iri ne ko mun kyansa ko bangaren abinci ne kamar yadda zai zo nan alal misali ka ce alal misali a'a yanzu ba ni shinkafa el pakistan ina da shinkafa el pakistan kai kuma kana da shinkafa el nijar cikai wala shinkafa nan saka tada da hadi ke yi da Allah dan yi mun masanya mana tunda ina da ita to to shikenan kawo tiya guda ta ni ta ta ta wannan ta pakistan ni kuma in baka tiya biyu ta nijar haramun amma kai aka sani akwai dadi waccan tafi waccan to amma musulunci haramun ba jinsi ɗaya ne kawai in zan baka shinkafa da pakistan to ka bani el nijar kilo guda kilo guda tiya guda tiya guda bahu ɗaya bahu ɗaya ba a fifiko da zara an yi fifiko riba ta shiga haramun ne kun ci haram ko aikata haram ko aikata riba dukan kun saba wa Allah dukan ku Allah ne hana ku kai dukan ku ne kun saba wa Allah dukan ku aikata riba kun ci riba barakallahu fiku abinda musulunci yake so a'a to aini ta wani nijar ce to ɗauki taka daidai bahu guda ka je ka siyo da kuɗinka she ka zo ka sai tashi shi kenan welcome wannan ya halatta ɗauki kayanka bahunka na ka inda ka je ka siya ɗan ka je ka siyo wacce mai daɗin amma jinsi guda haramun ne musulunci ya hana mai sai sai mai tsada kawai shi kenan ina ba ta an gani ɗan ko ba haka ba to ga yadda za a yi ba ni kilo ɗaya in baka kilo ɗayan kana so ina fata an banta to wannan doka ce daga mahalicin murabbu samawati wal ardi ba shawara ce ake bamu ba a doka ce Allah ya tsara mana ga yanda musulunci ya tsara mana in muka yi haka za mu zamana lafiya za mu so juna za mu kamnaci juna kuma Allah zai sanya ma rayuwar mu albarka dan kankane sai ga yana da albarka kaga kuma kwana son juna saka waɗannan abuwa sai Allah subhanahu wataala sai jefa adawa da kiyayya da masifa da a cikin mu a cikin mu ne a cikin mu ne sai a samu fitinan ne fitini wannan wanda ya kunci wannan wanda ya kada sauransu saboda tsabawar daukar Allah ina ba ta an fahimta to saboda haka wannan nau'i na riba riba fifiko a'a ya halatta kaga kaya mutum mai kyau kai ma kana da shi wani eh da Allah mu yi masanya kuma ba ni kazan ka nima in baka nau na kaga taimakakke ya ne kun yi taimakon juna amma babu zantan fifiko amma hannu da hannu kuma in za a yi hannu da hannu kada ka ce to yanzu wane ni in ne zo kamar wane wai in ce bani kaza ya ce wai na ce a'a ya je ya kawo wai a'a ba haka bane ba kake ji haushin sa Allah ne ya ce haka na. no irin haka in kana ganin kamar ka fi karfin abin kuma daga baya abin ya zo ya fi karfin ka kuma abin ya zo ya zama rikici ha ana wallahi ta halladallahi ha ake kotu ko a jeji amma da an gwal shari'ar Allah fa sai a zauna lafiya to saboda haka shari'a ne take yadda biyaddan hannu da hannu a'a kana so mu yi masani eh to mu haɗu a guri kaza to zaka bani kaza kilo guda ni ma an baka kilo ko aka bani gram kaza ba ku guda an baka rabu kowa sai zo da nashi gashi gani an kare kaga rikici an kare zuwa kotu ba ta aje ta wallahi tallahi a wallahi da naje na ajiye na tanda masu gidan sun taba ko waye da zan in baka da shika ka dauna wa alaikum salam eh a wannan kuma daban wannan wannan ba ba abinda ake cewa jinsi da jinsi ba bangaren ciniki ba yanzu ciniki ne na bangaren kamar da da ake ba ni gishiri in ba kamar da ina ba ta fahimta ba ma gidan baka da kudin amma ni ma ina da shi kuma ina buƙatar abin ko naka ina sha'an mangarin naka ba ma ke ma kana mangarin nau to amma ba kuɗi to saboda haka sai musulunci ce ya halatta ku yi canje amma canjen kar a wajen canjen ka ce a tun da nau ya fi naka to ka zane kai ma tun da nau a jinsi ɗaya ba a yi fifi shi sun ya gaba gaba ce yanzu wannan gabar ta farko mu fahimce ta ne to kuma zamu je gaba kenan a nan ina riba ta shiga me ribar anan fifi ƙari barakallahu fi mutafadilan ina ba ta fahimta kun ga anan ribar ƙarin da aka yi shine riba ko da an yi hannu da hannu ina ba ta fahimta so saboda haka shine haka kuma yace wa min ar-riba fi ghairi nasi'ati bai'ul fiddati bil badi yadan bi yadan mutafadilan wa kazalika az-zahab bizahabi haka nan ma mutum ya sai da zinariya da zinariya ce a ai zinariya ta el jado ce shi kuma wannan zinariya shi el mali ce ko el burkina ce to ba ni gram kaza ba ni gram biyu in ba ka gram daya haramun ne ba zinariya sunansu zinariya kawai da el mali da el burkina da el niger duka zinariya zinariya ya halatta kana mangarin ta nishar ni kuma ina da yalta ta mali kowa ya tsakura ma kowa amma daidai wa daida wa alaikun salam eh akwai ni eh duka sunansu zinariya shine jinsi da wannan mai kara'in da mai 18 kara da mai 14 kara da mai kaza ka canza musu suna sunansu mai zinariya to daraja ce kara'in ina fata ka gane wani abu da abinda ake nufin kara daraja ce ma'ana wata daraja ce da wani kalite ce to saboda haka a musulunci babu zance wannan kalite an gusar da shi in dai musanyi za ku yi ba ni naka in baka na bi kuna fahimta musulunci sai gusar da wannan abu in dai jinsi ne iri ɗaya to ba a fifiko ko ba ni kaza in baka a ni tau disit kara ce kai kuma taka diskara ce kuma kana son tau to shikenan abu mai sauki musulunci ya hana mu to te ka sai da taka a daidai inda kake so ka zo ka sai tashi kara ina wannan in dai na musulmi bai hana wannan ba kun gane amma a yi jinsi wannan a yi bibiko tun da dama asalin kamar baku da kuɗi ne kowa yana da shi kamar abinci ne na faɗa muka shinkafa ai ka sa ka ce pakistan ne ce wannan wannan kuma ka ce thailand ne ce ko aka ce wannan yan niger ce ko ba haka ba ko ai akwai bambanci da an sani akwai to amma musulunci akwai abin da musulunci yake karewa na daraja da mutunci kullum musulunci ya fi son mu zamna uwa ɗaya uba ɗaya mu so junan mu kamnaci junan babu hayaniya babu jayayya babu wannan an je kotu yau katiba yadda mutunci ya zube tsakanin 'yan gida da gina 'yan uwa da 'yan uwa an tafi kotu mutunci ne wannan to mana mutum musulunci ya yaki wani abin ya hana to ba a bayi waɗan uwanka da cin gida ba makwabcin kama ba a so ku yi saɓani an fi so ku zama 'yan uwa ɗaya wa kunu ikhwana al-muslim akhul muslim la ya zilimu wala ya haƙirahu haka yadda musulunci yadda baka so a cuce ka to musulunci ya ta a kare ka ka a cuce ka kuma kai ma kaka cuci kowa la darara wala dirara rayuwa ce mai kyan musulunci yake karantar da mu wata in aka yi ta wallahi zaka ji ta rayuwa ce irin ta annaba kai ci san alaz baka da ko biye amma kana da daraja kana da mutunci kana da kima mutanen kakannin ta da suka fice zaka mutum bai da kuɗi amma kuma lattijo ne a unguwa zai faɗa ma mai kudin kuma mai kudin ya sadda zai faɗa ma zan gaba da shi kuma sai sadda ya da yau ta yi albarka ko ba ta yi ba albarka kowa ɗaya ne babu zance a rena ai wani talaka ne ko a gidanku kawai don baka da shi kai ne babba amma shi ke da sai a ji a gama shawara sai a wurin da kanwa kamar wani ma gina ma sai a wurin da ɗiyar kama baka sani wani saboda baka da shi amma a jada ba ba ka da shi kai ne kuma babba a gidan kuma ba a yi abin da mai kudin da wani dukkan sai an zo an ce yaya irin wannan rayuwar ta yi albarka ba su da kudin amma akwai mutunci akwai daraja akwai karamawa to rayuwa da musulunci yake so rayuwa ta mutunci kowa yana daraja dan ba ya bebe dan shi a rena shi ko a walakanta shi ba ko a ketare shi yanzu ta kai ma lokaci yanzu iyaye ƴaƴa ma har iyayen su ke ma kudeta a gidan ga babanka dare amma saboda bai da shi kai kuma kai nake da shi wai sai a ji a ce a bari sai wani ya zo babanka yana nan wai kai ka zo kai inwa yanzu wanda kai wani abu mutunci ne abin zana da ni wai saboda mi kai kake da zara kai ne mai yankewa haka wannan shi yasa yadda Allah cire albarka yaushe ma'aifinka yana gida wai saboda ji ba a shawara da shi ko kuma za a dauki tashi ba wai sai ka zo kai inwa a haka ababun ya je auro uwarka ya kawo ka to kare duk ya kawo waɗannan abubuwa to musulunci sai kan musulunci addini nake son zuwa zaman lafiya al-islam istislam billah Allah ka hannu to saboda haka duk abin da kai musulunci hana caca riba waye da sauransu nan idan aka caca alal misali in ka ci ni a caca ko muna caca in ka ci ni a caca me yake kulluwa adawa da kiyaya kullun in ka kai shi ya cinye ka he karama karshe kuma da addu'a har ta kai kuma ku gada ma ƴaƴa ma da zuriya ai da wani wani ba a bayar akan caca dan ya ci sha caca to kaga dan kuma abun haram ne abun banza to saboda haka shi sanya Allah ce kadda mita giya idan mutum ya shata sai mutum ya zo ya tambele kaga mutum ya zo ya tabda dabbobi he dinga ya ina kwanan ku ko kuma ka bada a unguwa a dauka ce baban suwa ne ka zubar mada ƴaƴanka mutunci shi sun yi Allah subhanahu wataala sai ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal shaytan fajtanibu duk abin da musulunci ajiye mana wallahi karama rayuwa ce ke so mutum mutunta ka ta insaniya imani ce ba rayuwa irin ta yanzu gashi na kawai ba baka da mutunci in baka da shi kai ba kowa bane ba dan karamin yaro ka ji ba rayuwar ta mu ta siyasa ba dan karamin yaro a siyasa sai ya dauki latijo ya kunna wasu a cire saka wata ne shi za ta rayuwa ba ta da albarka kawai ya ce wa miliyan wata siyasa ce siyasa ka zaki latijo a musulunci manzon Allah ce wanda gurgura ta fito masa ce ku kirmama ku diba ka je madina idan suka ganka da gemu da furfura zaka mutum ya rungume su karramawa shine mutum ya shafi wannan furfura taka saboda manzon Allah ya faɗa amma muna sai ga wai yaro matashi ko idan yana da shi sai ci mutuncin lacijo da furfura a ustarsa ba rayuwa ce mai albarka ba ce sun ya kuka duk kowa ake hidimar hankaka tafiya da kuka dawa da kuka mai kudin kuka mai mulkin kuka marashin kuka ko kuka yake shi mai mulki da mulkin ya ce talakawa da matsiyata ci ce banku da kirki kuma kan talakawan ku ce matsiyaci kai ma shugaban kai ma tsinan ne ne kai wahala in masu kudin ne ka zara kowa na zagin kowa kowa na ɗebe ma kowa albarka saboda bi an kibin tsarin da musulunci ya ce Allah ka gyara mana shi ne muna zuwa wannan babin insha Allah mun fara in Allah da radiga bizu shi ne yanzu kan mu gaggawa mu dinka tafiya gaba-gaba yanzu mun ji wannan gaba ina fata an fahimta akwai shi insha Allah tsaro wannan to yanzu mun shi kenan musulunci ya hana masanya canji kasuwanci na jinsi da jinsi ko menene har bangaren abinci abu da abu ina da kaza kana da kaza amma ban mu da kuɗi to ba ni naka in baka naka ina da dabino dan alje ina da dabino dan madina ina da dabino dan niger kai kuma kana da wancan mai tsakin nan naka ni kuma irin namu ne na bilmon da suke ba aka ce wannan dabbobi ake ba da shi sunan shi dabino ka fahimta in dai kace kana son shi kai wani yana son dabino nan zan ba dabbobi na to me zaka ba ni kai ma ina da dabino to amma tunda naka dabbobi zan ba kai ban kilo biyu in baka na a ci haramu ba ni wancan kilo guda in baka in babu kake so ba ni babu guda in baka babu guda a ni ban zan baka ba ai nawa ya fi tsada bana to in haka ne ta yi ka sai da nakan ka zo ka sai nau da cin da kudin sa shikenan abu mai sauki ina baka kun gane a in dai wancan abin za ta gane ba a a ka za ka to ta yi sai da naka ka zo ka sai nau mai arhan ko kuma ka je ni in sai da nau mai arhan in je in sai naka mai tsada shikenan an huta eh to ina fata an fahimci wannan to gaba ta biyu yace wa kazalika zahabu bil zahabi wala yajuzu fiddatu bil fidda wala zahabu biz zahabi illa mislan bi misli yadan bi yadi haka kuma wannan dalili hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la tabi'u zahaba biz zahabi illa mislan bi misli annabi ne ce kada ku sai da azurfa da azurfa illa misalin misalin sai daidai wa daida saboda haka kun ga annan sai da ba a yi daidai wa daida ba an sabawa dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haramun ne wala tashifu ba'duha ala ba'd manzon Allah ta kada ku yi kari akan kari saboda haka kun ga hujja annabi ne ya hana ba a kari akan abu in kuma ba haka ba ku je kowa je sai da nashi ya zo da kuɗi ina ba ta mabita kenan ai duk waɗancan ba ni gishirin baka duk wani ɓangare ne na sauki mai kwanye na je na wa alarka za ga shi gaba da waɗannan sauransu to sai manzala ce wala ya jusu haka nan bai halatta a sai da azurfa da azurfa ko zahabin bi zahabu ko zinariya da zinariya illa misilin bi misilin sai daidai wa daida yadan biyadin hannu da hannu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji dalili wal fiddatu bi zahabi riban illa yadan biyadi amma alal misali yanzu ina da azurfa kai kuma kana da zinariya naje na samu azurfa irin alje ko irin almali ni kuma ina da zinariya yanzu sai kake son zinariya ta to ya halatta yanzu in baka azurfa ka bani zinariya to annan kuma ya halatta a yi fifiko ta da aka ga jinsin ba ɗaya bane ba to ba ni gram goma na, na, na azurfa zan baka gram biyar na zinariya ya halatta saboda ni jinsin ya canza kun gane yanzu tun da jinsin ya canza in ba iri ɗaya wani ba to musulunci ya halatta ya halatta a yi fifiko a nan kun gane amma in jinsin iri ɗaya ne musulunci ya hala- ya haramta a yi fifiko amma in sun canza ya halatta a yi ne a yi fifiko a nan to amma kuma yadan biyadi in za a yi a yi hannu da hannu in ba ku yi hannu da hannu ba to kun ci riba kun yi riba shi ne ce walfiddatu bi zahabi riban illa yadan biyadin a yi ba da azurfa da zinariya in dai ba a yi hannu da hannu ba to riban riba ce riba ce donan donan miƙo man miƙa maka a guri ɗaya eh ya halatta hannu da hannu ala misali ga azurfa wani eh da Allah ina da azurfa a gida kai kuma ina da zinariya din kuma kai kuma na ji an ce kana da zinariya eh ina son zinariya to ya za a yi ita to shikenan ba laifi ka mun gram goma na azurfa ce ni kuma zan baka gram biyar na zinariya to na shikenan mun yarda marshe konkuli to ya za a yi mu haɗu a guri ɗaya a guri kaza eh kowa je ɗauko nashi kowa je ɗauko a nan take gashi gashi an watse an ƙare kon marshe konkuli to ya halatta amma rashin halattar idan ka ce a'a to shikenan ni yanzu to da tun da gida kake bari ɗauko maka to bari shi kai kuma bari sai na je gida to haramun kun ga abin da aka ka ce a'a bari sai in naje na ɗauko maka bari naje na turo yaro ya kawo maka haramun ne riba ta shiga shi ne ake ce ma riban nasi'a yanzu ita kuma riban na wannan jinkirin riba ne haramun ne amma kuna kashi kama ba komi ko yawa ka zai kawo yawa to amma in aka ba ta da- kai kanka yanzu ka iya ba da misalai da yawa wanda irin wannan kan bari in je in dawo aka shiga matsala ka iya buga misalai da yawa ko sai ka ji ha- da wannan abin ha'aje shari'a ma komi yana iya wakana to amma yanzu in na ka ba ni na baka ba ko kuma ta yi sai ka je gida ma kawai sai uwar gana ta yi ya kai musanyen ne zinariya ce na bada eh aka bani wannan zan bada zinariya sai uwar ta, to yanzu kai ashe baka da yanzu wayo aka maka haba da Allah yanzu ya ga aika yarda ka za'in nan ko ba haka ba kawai uwar gida ce dama kuma madan ce ana jita ta ce ke wallahi da gaske ki sai ka zo ka ce mi wane wallahi ka za'in nan zana to da Allah mu kaddara sai ya karba to ba komi amma mi na farko daga mi zai dauke ka karamin mutum tun daga ran nan ka zama karamin mutum a gunshi na biyu mutum ba bai alkawali ba ko alkawali zai ce wane da ɗaukar kukulla da shi mutuncin ga ya zube ko bai zube ba to musulunci shi kuma da mutuncin kake so kare maka ba a so a zubar da mutuncin ka ka ga matarka ta sa ka zama karamin mutum ka zama baka da mutunci har abada ba zai ganga da mutum kuma har abada irin wannan misa- wan- kai ya shi ya ala misali ma ana neman wani abu ya ce wane je ka shiga mun gaba ya shiga maka gaba ya ce a kaga shikenan adawa ta shiga to musulunci ya wannan abin da musulunci ya karɓa amma gare ba aiwa kulli yana ganin ka da mutunci yana ganin ka da daraja wai yana kaɗan ko kaɗan daga cikin misalin abu in kuma shi ma mai rikici ne sai ce haba me abin ka za'in nan ai ku- ai- ai ba abin da zai raba ku sai kotu kaga mun shiga mi- an shiga hayaniya kaga abu dan kankani sai kai ku har kotu ƴaƴan ku shiga dangi su shiga kowa ya zagi kowa kowa ya tsine ma kowa akan abin da bai kai kawo ba kun ga saboda wannan saɓanin na musulunci da ya ci amma a lokacin in aka yi hannu ka bani ka bani an ƙari Babu. wannan kaɗan misali to misalan suna yau in aka ce kowa ya hudu illarul da abubuwan kuma wanda sun wakana suna da yawa to yanzu ba mu ji daɗinsu kaga ba su daɗin shi musulunci kare mana da wannan to sai baraka ce yadan biyadin ya halatta a yi amma a yi hannu da hannu wadda'amu min alhubu to wannan bangaren abin da ya shafi karafuna arziki kenan kayan kudi ina fata an fahimta to kawai ne ce a to ai zinariya da zinariya ne ko azurfa da azurfa ne to gashi sai mala ya kamuna wadda'amu min alhubu haka ma bangaren abinci bangaren abin da ya shafi kwaya kada ka ce ga hatsi na mai idanu ras kai kuma ga shibura to ba ni shibura tiya goma in ba ka hatsi mai ido tiya biyar haramun ina fata mai fita duk abin da ke jinsi guda ko kuma ga hatsi na mai ido ga maiwa ba ni maiwa tiya goma in ba ka hatsi tiya haramun ina fata mai fita to haka dami haka ma ba zaka ce ba ga shinkafa yan alje ko yan pakistan ga shinkafa yan alje ba ni kilo kaza an baka kilo kaza haramun ne duk abin da ya shafi kwaya fi na jaminal hubu duk abin da ke da ko dawa ka ce wannan dawar yar wajen tawaci wannan kuma yar arewaci haramun ne ba a fifiku kuna fahimta duk abin da yake jinsi guda ko ga gyada yan dakar ga gyada yan nijar ba ni kaza in baka haramun ne ko ga masara yan kwatanu ga masara yan najeriya ba ni tiya ku za ka baka haramun ne ba a fifiko an gane to duka in aka yi haka an yi cin riba an yi haramun shine wada'amu min al-khubub wal qutniya wa shibihima banda abubuwa da suke abinci na kwaya to haka kuma akwai abinci waɗanda suke na bangaren su kuma musamman arziki ne na saidawa ne irin su wake yace to ga waken lubiya ga waken awara ga waken ci ko ga waken matsana eh adas waken misra ga waken sudan ina ba da fahimta duk sunansu wake-wake in dai kawai jinsi guda ne wake-wake sunan wake wannan waken agadas ne wannan waken masira ne wannan wake kada inda wake ne to ba a bibiko kawai ba ni kilo in baka kilo ba ni bahu in baka bahu ba ni tiya in baka tiya in kuma ba haka ba to kowa je sai da nashi ya zo ya sai kowa nashi da hali shi kenan musulunta an huta ina ba ta fahimta to wannan duk abin da yake a bangaren abinci ma musulunci ya hana ba a fifiko amma in da kuɗi ne je ka zo ka sai na tiya wannan kaza ake sai da shi kuma wannan tiya kaza ake je sai da naka adadin abin da kake so ka zo ka sai a wani adadin da kake so yake na an huta amma mi haka masanya ta wannan bangare to mun ji riba to kuma Allah zai kwashe wa abin albarka duk abin da riba ta shiga to Allah zai kwashe mata albarka sannan kuma laifin yana nan sai fa idan mutum ya tuba ai istighfari zuwa ga Allah ubangiji ya yafi in kuma ba haka ba mutum zai tashi a ran tashin kiyama a shanye Allah ne ce allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi takhafatu shaytanu min almas wa shibihima to da makamanta irin waɗannan abu mimma yudakhiru min alqut na da abincin da ake ajewa duk abin da yake daukan ashiya to saboda haka ba a fifiko a kansa au idam ko kuma abin da yake ta bangaren ma'ana kayan zaki irin su zuma kake ce to wannan zumuwar ɗan kaza ce wannan zumuwar ɗan kaza ce to ba ni litir kaza in baka ba ni wannan haramun shi ma riba ne in ta ko ina ce in dai masanya za a yi da ruwan nan ba ku da kuɗi amma kowa na so ya taɓa na kowa to saboda haka ba a fifi ku la ya ji su jins minhu bi jinsi illa mislan bi misli yadan bi yadi bai halatta a yi masanyar jinsi da jinsi sai ka'ida iri ɗaya hannu da hannu in kuka kiyaye wannan to shi kenan kun ci halal malak ƙa'ida bi manzon Allah ce mislan bi misli daidai wa daida yadan bi yadin hannu da hannu ina ba ta manta a'a ba an hana ku ba ku yi masanyar ba amma kan sanya ce take da ka'ida ba a fifiku duk abin da yake nau'i guda abinci ne rahuna ne zinariya da sauransu zin zaka yi masanya da dan uwanka to ba a fifiku daidai wa daidai in ka bani mudu ɗaya in baka mudu ɗaya in ka bani kilo ɗaya in baka kilo ɗaya in ka bani tiya guda in baka tiya guda kuma na biyu ka'ida ta biyu yadan biyadin hannu da hannu kakka ce a'a bari in shiga gida da ka ce bari in shiga gidan ka maka tori ba ta shiga haram kun yi ake ta haram a'a bari kowa shi ya zo da nashi sai ku yi miƙa mu in miƙa maka shikenan an ci halal ne abinda musulunci ke so shikenan an butai gurin ba za a dawo ana ta kuma indo ina ayi wala ya juzu fi ta'akhur saboda haka bai halatta a yi jinkiri wala ya juzu da'amu bi da'ami ila ajali haka kuma bai halatta mutum yayi masanya abinci da abinci zuwa ga wani ajali kana da'amu min jinsihi aw min khilafi mana wannan abincin jinsinsa ne ko sabaninsa kana mimma yudakhiru aw la yudakhiru ko kuma a'a abin yana ajuwa ko bai ajuwa saboda haka ya sanya saboda wannan jinkirin ne ban nasi'a ta shiga jinkirin ne ba a so ba za ka ce ba a'a ba ni kankana irin 'yan nijar in ba ka 'yar alje ko kuma yanzu ka ba ni kankana yanzu ka mu yanzu kankanar wurinmu ba ta yi ba yanzu yana so kai ka ba ni adadi kaza ni ba kuma in lokacin ta zo in baka kaza haramun ne saboda wannan shinkirin amma ala misali da ka zo da kankanan ka el agadas da kankanan ka el nan da makaram ce to ba ni goma in baka goma a'a ba ni kilo kaza in baka kaza ko ba ni babu kaza in baka hannu da hannu gashi gashi ya halatta amma jinkirin ka ce to bari ni sai ko kuma zan ka maka haramu ita ce ake jama riban nasi'a kenan yanzu mun ji bangaren riba bangare guda biyu uku kenan banda riba ta bangaren bashi sannan kuma riba tana shiga idan aka yi fifiko akan jinsi guda haka kuma riba tana shiga idan aka yi jingiri kenan mu gane riba ba a guda ɗaya ce ba wala ba sa bai'ul fawakih البقول وما لا يدخر متفادلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد أما to an ji waɗannan ɓangare ɓangaren abin da ya shafi abinci wanda yake a zuwa irin su hatsi su masara su gero su shinkafa su alkama ina ba ta an fahimta duk abin da yake a zuwa to saboda haka bai halatta aibibiko to ga wani bangare to ga wani sauki sai musulunci ce wala ba a sabai ulfawaki babu laifi za a iya yin kasuwanci ciniki a sai da 'ya'yan itatuwa 'ya'yan marmari shi ne alfawaki irin makonkura albukol wa ma layu da irin wanda yake azuwa da wanda bai azuwa mutafadilan to nan babu laifi sunan za a iya fifiko wa in kana min jinsin wahidi amma ko da jinsin ɗaya ne abin da yake na marmari kayan abin da yake na marmari irin su gwaiba su banan su lemu su salati ma'ana dai kayan marmari irin waɗannan abubuwa da na wannan to su ba laifi musulunci ya halatta an iya fifiko a wannan ɓangaren da yake su ba kaya ne ba na ajiya kaya ne waɗanda su yuza da lokuta da suke ficewa kaya ne da kuma wani yana bukatar haka da sauransu ina ba ta fahimta ba waɗancan najo ba irin waɗancan abubuwa da suke azuwa ba to nan ya halatta a yi fifiko ba laifi amma sharaɗin shi kuma ƙa'ida yadan biyadin shi kuma in aka saba in ba ya hannu da hannu ba tori ba ce na musulunci sai cire wajen fifikwa bangaren da fadul na musulunci su yi halatta saboda wasu abubuwa ne da su huciya lokacin suke ficewa suna da lokuta abubuwa ne da kuma wani yana ɗan buƙatar wannan da sauransu wani lokaci ku neme su kun rasa to wannan su bangaren abin da ya shafi kayan marmari to wannan musulunci ya halatta amma bangaren abin da ya shafi abinci to wannan musulunci ya hana ba a fifiko a wannan bangaren wala yajuzu tafadul fi jinsin wahidin fi ma yudakhir min al-fawakih yabis amma bai halatta ayi fifiko a cikin jinsi guda na 'ya'yan marmari waɗanda ake iya ajiyewa musamman busasshe kamar yanzu resan ai kaga akwai busasshen shi ana yana a zuwa to wannan shi bai halatta a yi fifiko a kansa amma ɗan ɗanyen ne saboda haka ba ni wancan baka to wannan ba laifi domin su sunansu babbanci a nan shi wannan busasshen wannan ake zabib ake ce masa ɗanyen kuma ana ce mashi inab to wanda yake busasshe wanda yake azuwa to saboda haka musulunci sai hana cewa ba za a yi fifiko a wannan ɓangare ba wasa'iril idam wat'am washarab haka kuma da sauran abin da ya shafi kayan miya da waye da sauransu ma'ana abubuwan da yake kasance na abinci eh saboda haka irin su eh yawa duka waɗannan abubuwan da yake busasshe na ashiwa to saboda haka duk ya halatta a yi fifiko a ɓangaren in za a yi to a yi yadda biye ne amma abinda bai a zuwa kuna fahimta to wannan shi musulunci ya halatta sai a yi fifiko wannan amma a kiyaye ka'ida yadda biye ne hannu da hannu ina ba damu fahimta yauwa wa damu wa sharab haka nan da ɓangaren abin da ya sha abinci da abin sha ya ce illal ma'awa da hu sai ruwa kaɗai saboda haka shi ruwa don kun yi fifiko wani ba abu ne wani abu ne wanda babu cutarwa a tsakaninsa babu dan ma'ana in kulwar duk musulunci yana yi waɗannan abubuwa na dan abubuwan da ɗan adam ka shiga wani takura ka shiga matsala amma don su ruwa ku an yi fifiko a kan ruwa wannan ba laifi inda wani abu ne wanda yana da a wadace da sauransu wa makhtalafat ajnasuhu min zalika ma'ana yanzu abinda jinsin ya saba na daga wannan abin sha da sauransu wa min sa'irul hubub na daga sauran ƴaƴa ƙwayoyi abinci da ke na ƙwaya wasimar da kuma ƴaƴan itatuwa wadda amu da abinci fala ba'sa bit tafadul fihi yadan biyadin saboda haka idan jinsi ya canza to nan babu laifi za a iya fifiko in dai jinsi ya canza to ba laifi za a yi fifiko wannan musulunci ya ba kowane iri ne ba na hatsi in ba ka shinkafa ba ni shinkafa in ba ka masara ba ni masara in ba ka wake ba ni wake in ba ka gyada duk ya halatta a yi fifiko na saboda jinsin ya halatta ina ba ta kun fahimta to na musulunci duk ya halatta mana kenan kaga mutum yace a an takura a a jinsi da jinsi ne aka hana amma idan jinsi ya sha bamban to dai ka mun wake tiya biyu zan baka hatsi tiya biyar ko ka mun shinkafa kilo biyu zan baka hatsi tiya biyu ina fata mun da nan ya halatta saboda jinsin ya sha bamban amma ga ka'ida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yadan biyadin hannu da hannu hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza ikhtalafatil ajnasu fabi'u kayfa shi'tum idza kana yadan biyadi manzo Allah ce idan jinsi ya canza to saboda ku sai da yanda kuke so kana iya cewa a baka rabin rabin bahu ko bahu guda na na hatsi ka ba da kilo biyu na shinkafa yal Pakistan ciniki ne sai dai kawai a ce kai amma wani tsanani gare wallahi amma da in ta kunyar da ka karba yayi sai dai kawai me tsanantawa ne dai amma ya halal babu babu harama ce sai dai tsanani shi kuma jishin tsananin sawakawa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine manzo Allah ce idan jinsi ya saba to ku sai da yanda kuke so yanda kuka yi ittifaki dan eyowa amma ka sauki ba eh amma al'umma sauki yace idza kana yadan biyadin idan ya kasance hannu da hannu shine cewa maktalabatul ajnasu min zalika wa min sa'irul hubub was simar wa ta'am fala ba'sa bi tafadul fihi yadan bi yadin wala yajuzu tafadul fil jinsil wahid fi jinsil wahid minhu illa fi khudrin wal fawakih wala yajuzu tafadul fi jinsin wahid bai halatta a yi fifiko a jinsi guda daya na daga abinci illa fi kudurin walfawaki sai abin da ya shafi ganyayyaki mana kayan ganye irin su salati su shu su karoti su wane ne mana da walfawaki da kuma da kayan marmari su tumatir su gayan garka to wanda su ya halatta tunda wasu abubuwa da masu dan lokaci da suke ficewa wasu kuma a gurarensu akwai wasu babu ba maki kucan kuna da kaza sunan suna da kaza su can ba mamaki kuna noma hatsi su kunan basu da shi sunan karka gare su to saboda haka ka kawo hatsinka a baka shu ko ka kawo hatsinka a baka salati ko ka kawo ina ba ta manta to wannan su ba laifi wannan musulunci ya halatta mana abin da ya shafi kayan ganye da sauran su irin kayan miya da irin su zul alayhi zuwa da sauran su duk wannan ba laifi za a yi fifiko a farko su wanda musulunci ya halatta jinsi daya sai a yi fifiko ko kuma abin da ya shafi dai wannan walƙamuhu washe'ir wasult ka jinsin wahidin fi ma a minhu wa ya haru saboda haka akwai wani ɓangare sai mutum ya ga kamar akwai ba mutuwar alkama washe'ir akwai sha'ir wa sult akwai sult dukkan nau'uka ne na mulu alkaba muka sani kau kamun inda muka sani amma can waɗanda suke kasashen laraba sun san su sha'ir wasu nau'uka ne duka alkamar ce amma yanzu irin misali mu buga maka kawai misali mu yanzu wanda zan buga ne irin hatsi da hambama da shibura da su maiwa kayan jinsi guda ne to su ma haka alkamar akwai kambu akwai sha'ir akwai hinda akwai kaza da sauransu duk jinsi ɗaya ne amma sai dai ne akwai ɗan bambancin kaliti mewa mewa ɓangaren najeriya suke shibura din mewa ita ma ɓangaren hatsi ne hatsi ne ƙanana amma kuma eh ɗanɗanansa daban da waɗannan shi ma hatsi ne amma ɓangaren najeriya su suke da shi da ita eh nan ma akwai tabako to kashi ba eh a'a da gaskiya ga mu nan nan cikin da magana ina ji anya muna da su yau a ita yanzu wannan tsaka eh mai wa kai kan fati eh wannan mai wa ba wani jinsi ne shi ma na bangaren hatsin kaga wannan wannan alaji a wannan eh mu annan mu da gaskiya ku ne haka ne mu nan da magaran babu shi ne eh yawa kwarai Alhaji ya san shi ba nau'i na hatsi ne ma daban kuma furasu ma kowane zaka ji da dan bamban ko abincin zaka ji da bambancin kowane da bambancin dan gardi ba amma duka nau'i ne na hatsi to ba a ci a shi wanda kuma sai a ɗan kanana ne murmur murmur yirin yirin yirin da sauransu eh eh kware kanana kuma alaga wannan to to ba a ce a ai dan wannan kanana ne ko shibura ce ko hambama ne ko wannan mai ido ne mai kaza ne yace a a to ba ni kaza in ba kaza in kai haka haramun ne to haka shi ma wannan bangaren alkama su ma can bangaren laraba da yake sun fa am su wannan alkama kamar hatsi wuce anan anan kasar Hausa eh eh su wai su ta alkama yadda ka san hatsi a kasar Hausa haka ne to su ma bangaren masu irin wancan to su ma duk iri ɗaya ne jinsi guda ne ba a bambanci
to lokaci ya yi ko? to bari mu ɗan ƙarasa kaɗan nan sai mu gaje kan gaba walƙamahu wa sha'ir wa sulsu ga jinsin wahid fi ma hillu minhu ya haram cikin abin da ya halatta ko ya haramta wa zabibu kulluhu sinfun haka zabib shi ma sinfi ɗaya ne zabib wannan shine rezan shas eh sek na rezan sek na bangare ne akwai baki akwai sha akwai wani nau'i ma haka kun ba da yawwa barakan lafi to gada gurgaji wata shi yawon duniya shi kashi ma ɗan ma to wannan shi ma kaka ce a wannan baki ne wannan sha ne a yi ban mata a duk kawai sunan shi zabi kun fahimta kenan waɗannan shine duk waɗannan sauran abin kaka ce a to ai wannan bakin zabib ne ai wannan shan zabib ne ai wannan kaza duka ma a musulunci jinsi ɗaya ne ba a fifi ku a kansu kamar yadda aka ce maka alkamacin ita ma ba a jibi ku a kanta hatsi shi ma kace ba a fifi ku da maiwa da hamba ma da shugura duk ɗaya ne to duk shi ma haka wa tamru kulluhu sinfu haka dabino ma sinfi ɗaya ne da dabinan madina da dabinan alje da dabinan da magaram da dabinan bilma duk sunansu ɗaya jinsi ne ba a fifiko a kai amma ka san kowa akwai wani yahuwan daɗi ko ohun kowa ji da daɗinsa in kana son ka ci mai daɗin sai da naka ka je ka siyo mai daɗi cikin shi kenan amma in dai masanya za a yi sunfi ɗaya ne ba a canji wal kudiniyati asnafu bil biyu haka kuma abin da yake na kudiniya ma'ana irin su gujiya su ful wannan wake adas waye da sauransu duk jinsi ɗaya ne ba abu biyu ku waqtulufa fi ma waqtulufa fiha qawlu malik amma an dan samu sabani wajen malik imam malik yayi dan sabani wala maqtalifu qawluhu fi zakati anan imam malik yayi dan sabani a wannan bangaren a bangaren kasuwanci yace amma waram ya talibu qawluhu fi zakatin anna hasil fuwar amma a bangaren zakka imam malik ma bai sabani ba ya yarda kawai sun fide ne anan dan gannan ne ya dan dan bambanta aka dan samu sabani kadan amma a wajen zakka duk sun fide ne ba a ringa wata to wannan shine ka'ida da musulunci ya faɗa mana sai mu kiyaye in muka kiyaye sai ga abubuwan albarka tana shiga kuma mutum ya zama na lafiya duk waɗannan kauce ma waɗannan abubuwa ne su da muke ta matsala kuma ba abin da ya kama shin karatu Allah ka ba mu ikon gyarawa to ana ya kamata mu kwana da fata mu kanta daidai Allah ta mu cikin ladan abinda mu kuskure Allah ya fi mana bukatotin mu ta alheri Allah ya biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ta ba mu ikon guje mata wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah sa na sani kamar ya ta mutu ne ta mutu ta mutu zai ta mutu ta mutu za zama haram ba za a ce ba amma in ba ta mutu ba an kaɗe ta ka zozo da ranta sai a sayu kwa yanka Mm. duk sai an biya biya su biyi nan malamai suna gani wasu malamai ba su kace su ma da sai yi musu amma abin da biya malamai suna biya cewa da yake wani abu ne da yake da su bani ta kuma lokacin guda ne in yanka fara guda ta yi sannan wa alaikum salam to eh Allah sa na sani kaman tawar kaman to eh biri da yake bambanta bisa kaman kasuwanci har da jinsin kaman wake eh nan da magarin da kaman wanda yake fitawa da arewa wani kuma daga kudu eh nan ya ne matsayin kasuwanci tambaya ce ba a bambamce wannan ta farkon ba eh mi bambamce ta bai ta wannan kaman a yi wa nan kaya shi can abu shi ke bambanta shi ba wanda ya halatta a musulunci wanda dama kyan abu da falalarsa da abikinsa da waɗannan ke yauwa wannan bambancin kaya da wannan wanda ba da zalabi a musulunci ya halatta yanzu ala misali kamar waken arewa ai kaga yana da bambanci da nana ya saboda haka dole a dan samu wannan ko wajen daɗi ma akwai bambanci to saboda haka da an bibita wajen free wannan ba ne ba ne
na arewa na yin sana'a shi ne bambanci amma namu yana da yanci Yo, to amma ganin to shi ne kowane sai a jira shi da halinsa ya halatta
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته